أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa musulmi a yau muna ranar lahari ko sha biyar ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya dace da sha uku ko ga watan bakwai miladiya aihuwar isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha hudu to insha Allahu ta'ala muna cikin tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka a cikin wannan masallaci na imamu malik a kuma garin yamai a jiya mun tsaya aya ta tis'in da shida a yau za mu tashi aya ta tis'in da bakwai a to a shahi kuma na goma sha biyar wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, ƙulman kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين الله سبحانه وتعالى يتي من كان قل من كان عدوا لجبريل kace duk wanda ya kasance aduwan makiyi ne li jibril ga jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika to shi jibril shine ya sabkadda wato wannan alqur'ani a zuciyarka bi idnillahi da yarda Allah da izininsa musaddiqan lima bayna yadayhi yana mai gaskatar da abin da ya gabace shi na littattafai shi alqur'ani wa hudan kuma shiriya ne wa bushra kuma bushara ne lil mu'mini daga waɗanda suka yi imani wannan aya idan mutum bai san asbabun nuzul ba zai ga kamar ta hado ne hakan ga tunda me zancen ana gaba da jibril to yana da kyawu mutum ya san abin da ake ce ma asbabun nuzul asbabun nuzul shine mutum ya ya san menene dalilin da yasa aya ta sabka amma kuma su ma asbabun nuzul kinnan suna buƙatar tacewa malamai da dama sun yi littattafai akan wannan imam suyuti yana da asbabun nuzul imam wahidi yana da asbabun nuzul da sauransu malamai sun yi asbabun nuzul sun tattaro dukkan wato asar kama hadisai ko kuma asar daga sahabbai waɗanda suke nuna aya kaza ga dalilin da ya sa ta sauka an yi matsala kaza ko wane da wane na aya kaza suka sauka akan shi to amma waɗansu malamai sai suka tattaro dukkan asar kamar dai duk kowace aya ta alkur'ani tana da sababin nuzul domin shi alkur'ani ya kasu gida biyu akwai ayoyin da sun sabka saboda wani abu ya ya ya afku akwai kuma ayoyin da sun sabka ne Allah subhanahu wata'ala shine ya sabkar da su misali kamar inda wato ayoyin da aka yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya kaga wannan tambayar da ake yi ita take zamantowa sanadiyar sabka wannan aya yas wa yasalunaka anil mahid to qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك irin waɗanga ayoyin saboda akwai wani abu da ya abku shi yasa suke sabka to kuma akwai ayoyin da ba tare da wani abu ya sabka ba ko ko an yi wani abu Allah subhanahu wa ta'ala ke sabkar da hukunci to shi yasa kenan cewa sai ka neman ma kowace aya dalili ko sababin nuzul to abu ne wanda yake mustabad shi yasa waɗansu sai ka iske asbabun nuzul kamar ma ba su da alaka da aya waɗansu kuma ba su inganta ba daga cikin muhaqqiqin na malamai sun yi kokarin tace waɗanda zaka iske sababin nuzul in ya tabbata za a tabbatar da shi idan bai tabbata ba kuma ba za a tabbatar da shi ba kenan wannan bai yiwa ga duk malamin tafsiri duk aya in zai karanta ta ya ce sababin nuzul kaza a'a ba dukkan su sun ka inganta ba duk da yake wani babu ruwa ne wani shi bai ka sababin nuzul wani bai ma yi imani da akwai sababin nuzul ba ina fata an fahimce ni kamar waɗanda daga cewa babu komi sai sai qur'ani kaga su zan ce sababin nuzul bai ma ko taso wajen su ba sannan akwai su kuma waɗanda sun yi son a ce duk aya sai sun kama ta sababin nuzul sai ga sun dauko sun rubuta sababin nuzul aya kaza kahin yayin tafsirin aya sai ka sababin nuzul a'a tsaka tsakiya za ka kasancewa zaka duba idan malamai waɗanda suke sun tabbai sun kai bincike kan waɗannan sanadin na sababin nuzul ya inganta sai a tabbatar da shi idan bai inganta ba kuma ba a buƙatar dole sai ka kawo shi kuma da zaka kawo sababin nuzul wanda bai inganta ba to abinda an wajibi akan ka shine ka ce wannan sababin nuzul bai inganta ba domin kada ka biyo ka karanta shi ka wuce baka faɗi wato matsayin shi ba na ilmi don haka sababin nuzul na wannan aya shine yahu- malaman yahudawa suka zo inda manzon Allah sallallahu alaihi sallam suka yi mishi tambaya suka ce har in kai annabi ne to ga waɗansu abubuwa mun zo idan muka gabatar da waɗannan abubuwa ka ba mu amsa to tabbat mun yarda kai annabi ne za mu yi imani da kai idan kuma baka ba mu amsa ba to shi ke mun san cewa kai ba annabi bane cewa ne kake yi kana kirkirar ƙarya to kun ga wani bai san wannan abin ya faru ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu idan hannab ba ku amsa za ku yi imani sun ka ce eh tabbas za mu yi imani to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to bismillah yanzu da suka fara tambaya ta farko suka ce ka ba mu labari yaya ne Allah subhanahu wata'ala yake halittar ɗa namiji da ɗaya mace ya an kai idan wani lokaci ake haihuwa ɗa namiji wani lokaci ake samun haihuwa ɗaya mace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su amsa yake cewa duk lokacin da wato maniyin namiji ya zamanto shine saman maniyin ya mace za a haɗa namiji in kuma na ɗiya mace ya zamanto shine saman na ɗa namiji to za a samu ya mace suka ce ka ba mu labarin zuciyar annabin zamanin karshe yaya zuciyar shi take kasancewa yaya Allah ya halicce shi annabin zamanin karshe wato zuciyar shi ba ta yin bacci amma idanun shi suna yin bacci don mi zuciyar shi ba ta yin bacci don saboda kada shaidan ya samu damar da zai zakkuwa ya jefa wani abu a cikin zuciyarsa suka yi tambayoyi guda hudu sai suka kai ga tambaya ta karshe yanzu duk an ba su amsa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya ba su amsa sai ya tambaye su shin tsakanin ku da Allah wannan abin da ni ba ku labari haka yake ko ba haka ba su ce lalle tabbata hakika mun rantsi da Allah haka yake sai a tai zuwa ga tambaya ta biyu a tai zuwa ga tambaya ta uku da aka zo ga tambaya ta karshe sai suka ce to yanzu ka ba mu labari wanne ne majibincin lamarinka daga cikin mala'iku wanne ne ke kawo maka wahayi muna son mu sani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu to wanda yake kamin wahayi wali na daga cikin mala'iku shine Jibrilu kuma Allah bai taba aiko wa wani annabi ba face wato Jibrilu shine waliyin sa wanda yake kama masa wahayi ma'ana annabi Musa ma shi ya kawo mai wahayi kuma shine yake kawo min wahayi sai suka ce a to yanzu kan nan ka saba nan ka yi kuskure shi wannan Jibrilun da ka kwadi wannan babban makiyin mu ne ba za mu yi imani da shi ba kaga sun saba alƙawari to sai Allah ce kulka ce da su man kana aduwan li jibrila duk wanda ya kasance maki ne ga jibril saboda mi saboda su sun yi iddi'ai sun ce suna gaba da jibril to duk wanda yake maki ne ga jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah to shi jibril shi ya sabkar da shi ala qalbika akan zuciyarka anan akwai wato mazhabobi ko mu ce waɗansu firaq dalla waɗanda suke dangantuwa zuwa ga musulunci wani lokaci suna cewa ai an ce fa innahu nazzalahu ala qalbika jibril ya sabkar da alqur'ani ta zuciyarka kai tsaye ba haka ake nufi ba jibril bai dauko alqur'ani kai tsaye yazo ya sanya cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai karanta mai ba a'a ana nuhin shi ya zo da shi ya karanta ka dauka ya tabbata a cikin zuciyarka ina fata an fahimce ni domin akwai waɗansu daga cikin firak da suke cewa wai Allah wani lokaci in zai wahayi sai ya ja ya jibrilu ya aiko alkur'ani alkur'ani bai taɓa sabka ba sai tare da jibril suna kafa hujja da waɗansu ayoyi amma sai su bar waɗansu ayoyi ka san alkur'ani in mutum na son ya ɓanna sai ya ɗauki wata aya sai ya bar wata aya alhali ko sai an hada su ma'ana take tabbata kaga da yace Allah subhanahu wataala ce wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim lalle kai ana baka alqur'ani ne daga alim shine Allah masani hakimin wato gwani shikenan sai ce to ai kenan Allah ya ja jibril wannan banna ce a'a jibril yana zuwa da alqur'ani ya karanta sannan ya tabbata ko ma cikin suratul qiyama Allah ce inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana summa inna alaina bayana kaga fa idza qara'nahu lokacin da muka karanta shi ma'ana jibrilu ya karanta to fattabi qur'ana sai ka bi karatun ka karanta ashe da yake cewa qur'anin ya zo zuwa gare shi a'a ba wai yana nuhin kai tsaye cikin zuciya ba a'a an karanta mishi ne dan mu fahimci wannan da kyau ba wai an sabkar da qur'ani cikin zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai tsaye wannan kuma saboda Allah ya bada umarni shi ya tabbatar da shi sai shi yasa ce jibrilu ya tabbatar da shi a cikin zuciya tai domin wani lokaci Allah subhanahu wataala sai ya ce yayi bayan ya bada umarni an yi Allah subhanahu wataala ya dangantar da kashe ɗan adam zuwa gare shi yace Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allah ce shi yake karɓar rayuwa alhali wani wuri kuma sai ce a'a ya aika mala'ikin mutuwa je ɗauki rai mala'ikin mutuwa ke ɗaukar rai qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un mala'ikin mutuwa shine ke ɗaukar ranku ya je ya kai sannan wani wuri sai Allah ya a mala'iku su suke daukar rai hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun sai lokacin da mutuwa ta zo mu daga cikin ku manzannin mu za su zo daukar rai da mala'iku kenan to kaga nan Allah ya ce shi yake daukar rai wani wuri ya ce mala'ika jibril mala'ika shi yake daukar rai wanda suke ce ma Isra'il duk da yake an ce sunan shi bai tabbata ba a cikin hadisi sannan kuma wani lokaci Allah ya ce mala'iku to ya za a yi babu ƙarya kuma cikin alqur'ani kuma waɗannan dukkan ayoyi ne da suna cikin alqur'ani ina fata an fahimce ni Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha tana cikin suratul zumar hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarriqun tana cikin suratul an'am sannan qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un tana cikin suratul sajada dukan su ayoyin qur'ani na ba hadisi na ba balle kace baka yarda ba ko wace da'ifi ne to kuma alqur'ani babu ƙarya a cikin sa to dole sai mun kawo hankalinmu mun dubi menene Allah subhanahu wa ta'ala yake son ya ce kenan sai mu hada waccan da waccan da waccan sai mu ce lokacin da Allah ya ce shi yake karbar rai hakikatan shi yake karbar rai don da izinin shi ake daukar rai kuma ba yadda za a yi wani mutum ya mutu sai da izinin Allah wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala lokacin da Allah subhanahu wataala ce mala'ika shi yake daukar rai babban mala'iku malakul maut to saboda shi ne an ka ba izinin ya je ya dauko rayuwa lokacin da an ka ce tawaffatu rusuluna saboda mala'ikun da suke taimaka mai don saboda azartar da wannan aiki suke suke taimaka mai azartar da wannan aiki kenan kaga dukkan nan an danganta sababin mutuwa saboda kowane yana da wani nashi bangare daga ciki to nan da an ce fa innahu nazzalahu ala qalbika ana nuhin lokacin da ya karanta bai sabaka a cikin zuciyarka ba za a ce a'a ba alqur'ani kai tsaye ne zo a cikin zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka sai ku yi hattara dan saboda irin wa masu wannan akida suna nan suna da ilimi sosai na mujadala sun hika ilimin mujadala sun iya larabci sai su kama ka ayu sai an cewa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim to ina kai da ayoyin da ke cewa fa auha ila abdihi ma auha thumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha duk ina kai da su to saboda zuciyar ba ta da cikakken imani shi yasa take dauko wannan tawili ta juyar da ayoyin Allah subhanahu wataala Allah ya tsare mu to qul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika suna na jibril akwai qira'o'i kun ganin jibril akwai jabril akwai jabra'il kira'o'i ne don kan wata rana ka zo ne karanta jabra'il ka ce yayi kuskure a in ka kamo wata antan a wata ƙasa ka ji an ce qul man kana aduwwan li jabrila ba a ce li jibril ba akwai wannan kira'a ko ko li jabra'ila akwai wannan kira'a za a yi hattara mu ko mutane mu suna sa jibril la ko to fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah musaddiqan lima bayna yadayhi shi alqur'ani yana gaskatar da abin da ya gabace shi kenan ana tabbatar musu da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su amsa abin da sun san yana cikin littafin su amma saboda ba su da ni imani suke karyatawa wa hudan alqur'ani shiriya ne duk in kana neman shiriya to tana cikin qur'ani duk abin da ya saba ma alqur'ani bata ne kuma kowane ne a dauke da shi kuma kowa ga dar mai mai gindi kuma kowa ga so ne wannan abin bata ne duk abin da kake so ka kire shi yadda ka ga dama ina fata an fahimce ni domin ita gaskiya ba mafi yawancin mutane ne ake kallo suna binta ba a'a shin ita karan kanta ake dubi kun san yanzu a tsari na demokrasi abinda a gaskiya shine abinda majority sun ka dauka ko ba haka nan bane eh a demokrasi abinda mafi yawancin mutane sun ka dauka shine a gaskiya duk da yake wani lokacin ba ma mafi yawancin mutane na ba ina fata an fince ni wani lokaci sai a murdi ga abinda jama'a sun ka dauka sai a basu abinda ba shi ba kaga wannan ba shi ne abinda bai yawancin mutane suka dauka ba ko ba haka nan bane wani lokaci kuma sai a samu yan siyasa guda uku ko hudu to cikin su wani ya samu kashi 25 cikin 100 wani ya samu 25 cikin 100 wani ya samu 25 cikin 24 wani ya samu 26 to wani na ci wanda adda 26 ko to ai mai yawancin mutane kasa ba su sonai don in ka dauki 25 na wancan ka dauki 25 na wancan ka hada da 24 na wancan nawa kenan saba'in da hudu to duk ba su tare da shi kuma shine shugaban kasa kuma a ce majority majority ke yan kasa ba su zaɓe shi ba ina fatan kuna fahimta ta sannan Allah subhanahu wataala bai ce gaskiya ba a dibi inda mutane sun kahe yawa a'a Allah subhanahu wataala duk inda zai hudin ma mutanen kirki yan kaɗan yake hudin su sai Allah ce qalilan ma tazakkarun qalilan ma tu'minun qalilan ma tashkurun wani wuri ma Allah ce wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun ina fata an fahimce ni idan ka bi mafi yawancin mutane za su fatar da kai don da yawan mutane ba su imani ba su gaskiya to ya za a yi kenan da haka waɗannan suna daga cikin dalilan da suke nuna cewa demokrasi an azata ne akan ƙarya da yan Nijar sun yarda misali a kafirce ma Allah shikenan kai don kana kai kadai sai ka bi su ka ce majority ce ina ruwanka duk duniya in kowa ya saba ma Allah in ka bi gaskiya kai da bisa gaskiya don haka demokrasi ƙarya ce domin hukunci ne na mafi yawancin mutane su ko mafi yawancin mutane ba su yi imani da Allah ba wa ma aksarun nasi walau harasta bi mu'minin da haka qur'ani shine gaskiya wa hudan shi alqur'ani gaskiya ne wa bushra kuma bushara ne lil mu'mini daga masu imani domin za su samu aljanna aljanna Allah subhanahu wataala wadda tattale ga masu imani Allah ya sanya mu daga cikin su sai Allah ce man kana aduwwan lillahi duk wanda ya kasance makiyi ne ga Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa rusulihi da manzanninsa wa jibrila da jibrila wa mikala da mikala kaga mu da mika'il mun kai kira ko kaga akwai mika'il akwai mikala ba ku sanya ɗayan ku mikala amma kira'a ce akwai mika'il akwai mikal ina fata an fahimce ni wa mikala da mikal fa inna Allah aduwwul lil kafirin to haƙiƙa Allah maki ne ga kafirai kaga sun yi gaba da guda gaba ta zai musu gaba daya domin nan Allah subhanahu wataala ya son ya nuna muna cewa duk wanda yake gaba da waliyinsa to duk waliyan Allah gaba daya yana gaba ne da su ina fata an fahimce ni abinda ake koya mu da mu musulmi idan kana gaba da mumini guda to duk kana gaba ne da muminan duniya domin bai yiwuwa ka ce kana son wato kana gaba da mumini kuma kana son saura ina ka samu wannan jibril sun kace makin su ne to sai Allah ce man kana aduwwul lillahi sai fara da kai ne duk wanda ga gaba da jibril makin Allah ne amma bai yiwuwa ka ce kai kana so na kuma baka son musulmi kuma ni musulmi ne to to ce hanya da wani dalili kamar irin ƙaryar da mutane suke yi yanzu kai ka nuna kana kamar yadda kafirai suke yi muna idan aka zo za a yaƙa wata ƙasa sai a nuna ana son ku amma su ɗancin ba a son su to su ba musulmi bane sai musulmi su ba da sojojin su da kayan yaƙi su da kuɗin su aje a yaƙi musulmi ƴan uwansu wai waɗannan ku masoyan mu ne amma su waɗannan ba masoyan mu bane gobe an ka tashi waɗanda an kai yaƙin tare da su da su ake zuwa kuma aje a tattara sojojin waɗannan a yaƙe su ya za a yi ka ce kana son wani ba ka son wani kuma musulmi ne in dai musulmi kake duk musulmi inda yake a duniya musu dan uwanka na kuma masoyan ka ne man kana aduwan lillah to duk wanda yake makiyi ne ga Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa rusulihi da manzanninsa duk wanda ya kyamaci annabi guda ya kyamaci dukkan annabawa kenan tunda sun ce ba su son jibril suna gaba da Allah tunda jibrilu Allah ne ya aiko shi ko ba haka ba sannan tunda sun ce ba su son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to dukkan su suna gaba da annabawan Allah ne domin da zaran ka karyata annabi guda dukkan annabawa ka karyata su da zaran kana gaba da annabi guda to kana gaba dukkan annabawa da zaran kana gaba da mumini ba bisa wata hujja ba saboda yana mumini to kana gaba ne da dukkan mumini ina fata an fahimce ni wa jibril da jibril wa mika'il da mika'il nan malaman balaga suka ce zikrul wato khas ba'd al'am kenan bayan an ce man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi suna na mala'ika ya shahi dukkan mala'iku kuma sai an ka ce wa jibrila wa mikala an ka ce da jibril da mika'il alhali kuma suna cikin mala'iku kaga babu bukatar sai an sake kawo su a cikin zance amma an kawo su don mi in ji malaman balaga wato don saboda a nuna darajar su a nuna cewa suna da wata daraja ta daban wadda sauran mala'iku ba su da ita kamar yadda Allah ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr kaga da Allah ce tanazzalul mala'ikatu mala'iku suna sabka sai Allah ce war ruhu da mala'ika jibril shi ma yana daga cikin mala'iku amma saboda daraja tai kamar kaji an ce mutanen gari sun zo hadda alhaji wani ko ko hadda sarki wani shi ba cikin mutanen gari yake ba eh saboda a nuna abin yana da girma kenan da daraja an gane wannan kenan alqur'ani babu kalimar da zai kawo ta zama to kalimar banza ka san wani sai zo ya ce akwai fat cikin qur'ani eh ya diba ya diba in ya karanci dan larabci ne sai ce na an yi fat a Allah ya san abin da yasa ya kawo su da ya ka jibril wa mika'il ya san suna daga cikin mala'iku amma dan saboda ya nuna darajar su Allah ce to fa inna Allah aduwwul lil kafirin to hakika Allah maki ne ga kafirai kaga sai Allah ma ya maida adawa zuwa gare shi ya bude ayat da farawa da adawa da shi kuma ya liƙe adawa da shi bai kawo jibril cin ba da mika'il don ya nuna maka cewa duk wanda yake gaba da su to da Allah ne yake yi in mutum na gaba da malamai ko ya ɗauki malamai ba komai ba to su bar jin zahi ba da su yake yi ba da wanda ya ba su karatun yake yi in kana gaba da annabin Allah ba da annabin Allah kake yi ba a'a da Allah ne kake yi don Allah shi ya turo wannan annabin shi yasa Allah yake ba annabi hankuri qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun amma fa innahum la yukazzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati Allah yajhadun ai wannan abin mu ne muka aiko ka muka ce kaza to da suka rena ka ba kai suka rena ba da mu ne suke yi bismillah ina fata an fahimce ni don haka aikin da jibrilu yake shi ya kamata a kalla wanda yake sabkar da alkur'ani ya zo da alkhairin duniya da lahira shine kuke gaba da shi kenan in kana gaba da mutum ka diba me yasa kake gaba da shi su sun ce ba sun jibrilu to shi ko nazzalahu ala qalbika shine sabkar da alkur'ani ashe wanda ya zo da alkur'ani ya tantance ai gaba da shi ashe mutumin da ke kiran mutane zuwa ga ai adalci ya tantance ai gaba da shi amma ina in zuciyar mutum ta bushe ko ko girman ka yi mai yawa to babu mutanen da yake ganin busu isa ba sai mutanen da suke ma mutane wa'azi suke ga musu gaskiya shi ko ranar da zai kaskasta ranar nan bai da mai taimakon shi kuma Allah subhanahu wataala ba zai ji tausayin shi ba Allah ya tsare mu sai Allah ya ce laqad anzalna ilayka ayat ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون الله سبحانه وتعالى يتشي ولقد أنزلنا إليك آيات بينات hakika mun sabkar da ayoyi bayyananni gare ka mun sabkar da hujjoji bayyananni akan ka ko kuma gare ka wa ma yakfuru biha illa alfasiqun babu mai kafirce musu sai fasikai babu mai kafirce ma waɗannan ayoyin sai fasikai nan alfisqu ana nuhin alfisqul akbar kun san a wajen mu'tazila da khawarij da sauran wato mazhabobi an ka ce alfasik sai su ci shine kafiri a wajen mu'tazila in ka shagiya ka kafirta sai in ka tuba a wajen khawarij in kana sabon Allah kai kafiri ne mun fahimci wannan da kyau a wajen su sudun mai sabon Allah kafiri ne amma a wajen ahli sunna fa an kasa gida biyu in Allah ce alfasik akwai alfisqul asghar akwai alfisqul akbar akwai fasikanci karami mutumin da ya shagiya sai mu ce mai fasiki ba mu ce kafiri ne mutumin da ya zina sai mu ce fasiki ne amma mu ce mai kafiri ina fata an fahimce ni amma akwai mutumin da ya kafirce ma ayoyin Allah to wani lokaci ce a ce mai kafiri wani lokaci ce a ce mai fasiki menene dalili na Allah subhanahu wataala ce wala qad anzalna ilayka ayatin bayyinatin sai ya ce wa ma yakfuru biha babu mai kafirce ma ayoyin mu duk wanda ya kafirce ma ayoyi ya zama ya zan kafiri to nan illal fasiqun nan ana nuhin fasikanci babba shine kafirci shi yasa cikin suratul sajada eh an kace afa man kana mu'minan kaman kana fasiqa ana nuhin wanda ya kafirce ma ayoyin Allah subhanahu wataala amma al fisqul asghar wannan ba a san shi daga cikin su Allah subhanahu wataala ce aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum duk lokacin da suka yi alkawali to wata jama'a daga cikin su za ta jefar da wannan alkawari kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum kalima ta kullama tana nufin ko da yaushe da an yi sai an yi kaza Allah ce kullama adaa lahum mashaw fihi eh kullama khabat zidnahum sa'ira ina fata an fahimce ni kenan da an ce kullama to yana nufin dole sai an aikata da an yi wannan sai wannan ya abku da an aikata wannan to sakamakon shi kaza ne sai dai malaman lugha suka ce a wannan zamani mafi yawancin larabawa da masu larabci suna yin kuskure domin suna saba ma larabcin alqur'ani ita kullama shartiyya ce to jawabikinta fi'ili ne madi bai zuwa fi'ili mudari'i sannan kuma bai zuwa kullama amma da yawan mutane idan suka tashi larabci sai su kawo kullama kullama dakhaltu wato kullama ra'aituka kullama tazakkartu duk lokacin da na gane ka sai na tuna kullama ra'aituka kullama hazintu duk lokacin da na ganka sai na ji haushi kaga kullama kullama wannan kuskure ne a'a eh an ka ce kullama to jawabuha yajibu an yakuna fi'lan madiyan duk lokacin da an ka kawo kullama to ba a zaki sawo kawo kullama domin ba a kawo shar'i kuma a ƙara kawo shar'i to ina jawabu shar in ka ce kullama shar'i na ka kawo kullama kuma shar'i na a'a in ka kawo shar'i mi adda mi yake saura sai ka kawo jawabu shar'i to shi yasa Allah ce awa kullama ahadu ahdan bai ce kullama nabadahu fariqum sai ce kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum kullama adaa lahum tace mashaw fihi wannan shine afsahul kalam amma in ka kawo fi'li mudari'i da dama dama amma ka kawo kullama kuma ka sake kawo kullama to shar'i bi ne ka kawo babu jawab wannan khata ne dan haka duk lokacin da suka yi alkawari Allah ce wata jama'a daga cikin su ta saba da an kulla alkawari da su in waɗannan su ɗauki alkawari to da an tashi waɗannan za su saba don haka kenan ko bar tunanin yahudawa su zo su zamna tare da ku su muku alkawari ya ku musulmi kuna jira a tsaye wanga ƙasa a zo a zamna a ce an je wannan babban birni an zamna an yi adalci ba yadda za a yi a yi adalci abu guda zai fitar da musulmi ku je ku yi karatu ku nemi ilmi ku kera makamai kuma ku yi imani na gaskiya ku je ku hallaka su ku huta amma duk duniya inda an kai alƙawari sai sun saba ba ruwan su da wani alƙawarin ku dan an zo an ce yau an zo ƙasar America an zama da sun tashi sun manta da wannan magana da an tashi an je wani babban birni na Geneva kamar ƙasar Swiss da sun tashi sun manta da wannan magana sun shiga aikin su duk inda an kaje shekara nawa ana alƙawari suna warwarewa to dan haka kawai abin da muku saura gudana yadda sun ka tsaya suka yi karatu kuma ku yi karatu yadda suka kirkiro makamai ku kirkiro makamai sannan ku dauki babban makami shine imani shi kenan ku je ku fitar da su kuma alƙawari ne Allah za a fitar da su amma a zamna a ce a a zo a yi sulhu sulhun banza ake yi ba ran da za a yi su dauke ko na abu don saboda su dauke ku komai ba Allah ya kyauta Allah ce bal aktsaruhum la yu'minun mafi yawanci mafi yawancin su ba su yi imani kuma ba za su yi imani ba walamma ja'ahum
ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون الله سبحانه وتعالى يتي ولما جاءهم رسول من عند الله lokacin da manzo ya zo musu daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya tana tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ne ya tabbatar da cewa shi ya aiko shi ko mutum ka aika eh aka ce wa ya aiko kai cewa ne aka zo wajen ka aka ce kai ka aikowa ne yace awo magana ta kare kuma ta kare ba to Allah subhanahu wataala ce walamma ja'ahum rasulun min indillah lokacin da manzo ya zo musu daga wajen Allah musaddiqun lima ma'ahum wanda yake gaskatar da abin da a tare da su ya gaskatar da at-taura ya gaskatar da injila nabadha fariqun min alladhina utul kitaba wata jama'a daga cikin ahlul kitabi sai ta yi jifa da littafin Allah kitaballahi suka yi jiwa da littafin Allah wara a zuhurihim ta bayansu dan malamai suka ce jiwa al-ma'nawiyya ma'ana suka kiyin aiki da abinda Allah subhanahu wataala ya saukar ba ana nufin sun dauki kamar yanzu ka dauki Qur'ani ke jiwa da shi ba ko ka dauki at-Taurat ke jiwa da a'a ana nufin sun kiyin aiki da shi duk da yake shi ma jiwa da littafin Allah kafirci ne ina fata ku ne duk mutumin da dauki alqur'ani daga gaye jiwa da shi ya kafirta domin ya walakantar da littafin Allah subhanahu wataala to kuma wanda ya ƙi yin aiki da shi ƙi imani da shi kuma ya kafirta domin akwai al'ihana al-ma'anawiyya akwai kuma al'ihana al-maddiyya kaga wanda ya ɗauki qur'ani ya jiwa da shi sai kaka ya kafirta eh in musulmi na yanzu da sun ƙare da shi a garin Kano wata mata ana tsaka karatu a cikin abin nan aji sai wata yariya ta ɗauko alkur'ani tana karatu to kun san najeriya akwai kiristoci akwai musulmi malamar da ke karantar da angle kirista ce kawai mal ana nan ana karatu alkur'ani wannan ta ɗauko alkur'ani tana karatu sai ta zo sai ta ɗauko alkur'ani sai ta yi jiwa da shi kawai ta zo ta sabta alkur'ani ga hannun musulma sai ta yi jiwa da shi tana yin jiwa da shi kawai sai musulmi suka tashi akanta pap pap sai kashi sai da ta suma sai da aka gama yan sanda aka zo aka dauke ta da an halakar da ita ina fata an fahimci da aka zo daga baya aka kwantar da hankalin musulmi aka tsaya dai aka yi adalci manya-manyan malaman a garin Kano ne manya-manyan malaman Kano lokacin nan Sheikh Jafar rahimahullahu ta'ala yana da rai da su aka shiga aka dai sulhu aka ce to ita musulma tun da lokaci ne na karatun English bai dace a ce ta dauko alkur'ani ba ya kamata idan za ta ɗauka alkur'ani to ta fita daga cikin ajin amma ita ko wannan ta yi babban ta'addanci domin kullum musulmi ana son ya adalci kada ka zo kullum ka ɗauki naka kace shi an da gaskiya bai da kuskure ko guda amma ta yi ta'addanci domin ɗaukar alkur'ani kai jiwa da shi babban musiba ce sai aka ba ta kashi aka ba ta kashi da daren dai aka kwantar da hankalin mutane don mutane sun kai sai sun kashe ta sai da malamai suka zo suka ba da haƙuri sannan aka je aka kwanta wannan shari'a daga baya aka yi ta kenan da haka jiwa da littafin Allah bala'i na da mutum ya ɗauki ƙur'ani ya jiwa da shi kada a saurara mishi a ƙasar amurka kwanakin baya wani katon kahiri ya ce sai ya ɗauki alƙur'anin ne ya kunna musu wuta ko ba ka nan bane gwamnatin amurka ta ce ruhamuna asiri ruhamuna asiri in ka ɗauko ƙur'ani ka ƙone wallahi musulmi suna ɗaukar mataki a kanmu bai ƙone ba ai cewa sai ya yi amma bai aikata ba domin da ya ce zai aikatawa ya ga abin da zai zo mishi an san hoton shi an san kowane ne kuma amerika sun san musulmi suna nan kenan yanzu ko dole tun da an yi ma alkur'ani walakanci a ɗauki mataki a kansu akwai wani soji da ya so shi ma alkur'ani hitsari a ƙasar cote d'ivoire ko da ya daga azzakari ne kawai zai mu qur'ani hitsari sai an ka shawo azzakari ne sai ƙasa ko ba haka nan bane ko ba gane shi ba cikin jarida eh to madalla akwai wani dan siyasa a Niger yace qur'ani ya kare aiki tsohon littafi na Allah ya haukatar da shi shi na yawo shi da tsintar ragga akwai wata yarinya a kasashen larabawa na mance ko yaman ne ta cikin dole khalij ne ko umman ne mahaifiyarta na karatun alkur'ani sai ta zo ta kama alkur'ani ta yi jifa da shi kayan alkur'ani ya kai kasa Allah ya maida ta gahiya ita ma hotunan ta suna na an yada cikin duniya kun gani to dan haka in ka ga mutum na yi ma qur'ani take take sami shi idanu shi qur'ani Allah subhanahu wataala bai kama mutum lokaci guda sai ka tar da laihi ka tar da laihi ka tar da laihi kana nan ka daga nan ka tsira kat sai Allah ya kama ka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi da ya tabbata a cikin sahihul bukhari yake cewa inna Allah la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu Allah yana barin azzalumi shi ta wataka shi ta jin dadi shi wanga zalunci shi ji dadi in ka ce mai don Allah ya ce a sai ka taka kaje ka faɗa mishi sai Allah ya kyale shi kana ganin kamar Allah ba zai kama shi ba eh an to an ce don Allah sai su ce kai ku dakanta mu nan ba aikin Allah ne muke yi ba sai Allah ya kyale su ana na ana tahiya suna wannan banna su yi wannan banna su yi wannan banna su yi wannan banna to ranar da Allah zai kama su shikenan sai da su zama to misali ga mutanen su baya don haka nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurim suka maida shi bayan bayan su ana karanta aya ba su ji ana karanta hadisai kauyanci na eh alqur'ani bai dace da wanga zamani ba irin yadda mutanen musu ke faɗa yanzu an yi jiwa da alqur'ani MC shi yana ganin dole sai an iya faransai sai an iya anglais sannan ake jin daɗin duniya sai an zo amerika in mutum bai zo amerika ba kaman ba bai bijira ɗin rayuwa ce ba ko kuma shi american ne amma a nijar na an ka aihe shi kaji shi wai american ne amma nijar an ka aihe shi Allah shi kai shi amerika ko cikin buhun kunama na ko cikin buhun reza na ko kasa na ko cikin wahala na shi dai in bai zo amerika ba to rayuwa sai ta halaka in ka karanta ya ce kai da Allah ko aji mu waɗannan ayoyin ina mu ba musamman akwai wanda bai ma so shiga mallami gidansu bai son shiga malami don yanzu zancen wa'azi za a yi bai son shiga malami ga hanya bai son shiga malami cikin tele da ya kamo kanal furwa ko wata ko bonfere ko ina ne da inda ya ga ana wa'azi sai ya canza pap sai ya juya shi dai bai son ya saurari wa'azi ya yi son ya saurari yar keli ya yi son shi ji ana tadda mai kiɗi da gangumma sai ka ji ce na yi son ina jin daka za ka ji daka ranar tashin alkiyama نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم التي كانهم لا يعلمون كما دي بسلتاه الله نسكي ولا كان تسوا با الله يسريم واتبعوا ما تتلو الشياطين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون Allah subhanahu wa ta'ala ce to wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman sai suka bi abinda shaitanu suke karantawa ko suke kirkirawa na ƙarya ala mulki Sulaiman domin fi'ili na tala yana nuhin karantawa ko kuma tala yana nuhin kazo bayan abu ina fata an fahimce ni in nace tala ya karanta yatluna kitaballah innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya wani lokacin kuma yana zuhin tatlu tazo baya kenan wannan yazo bayan wannan to amma shi fi'ili na tala idan yayi ta'addi zuwa ga maf'ulun bihi kai tsaye to yana nufin karantawa yatluna sai an kace kitaballah kaga shi kitaballah shine maf'ulun bihi mansub to amma nan sai Allah ce wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman shi ko fi'ili na tala bai ta'addi da ala to wannan shi yasa aka samu sabani tsakanin mazhaba ta Basra da mazhaba ta ƴan Kufa su ƴan mazhaba ta Basra suke cewa shi fi'ili in ya zamanto yayi ta'addi da fi'ilin da wato da harafin da ba nashi ba sai ya zamanto ya kumshi ma'ana wani fi'ili daban su kuma malaman Kufa suke cewa a'a ita ala da harful jarri gaba ɗaya wani yana iya zuwa wato ya zamanto kambacin wani huruful jarri tanubu ba'daha an ba'd ibn kathir rahimahullahu ta'ala yace wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman ai dammana ma'na taqawwala wattaba'u ma tataqawwaluhu shayatin ala mulki sulaiman sun bi abin da shaytanu suke kirkirawa na ƙarya akan mulkin annabi sulaiman alaihi salam to kun ga anan duk lokacin da mutum ya bar gaskiya ina zai komawa zai koma zuwa mi zuwa ƙarya fa ma za ba da alhaƙi illa dalal duk lokacin da baka yi aiki da gaskiya ba to za ka yi aiki da ƙarya to tun daga manzo ya zo musu ga littafi Allah ya sabkar musu sun ki sai mi sai ka kira ƙarya wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman kaga duk mutumin da ya bar alqur'ani ya bar hadisi sai ga ya kama dabirta da shirmi ina fata an fahimce ni dole na abu biyu ne akwai alkhairi ko sharri idan baka aikata wannan ba to sai ka aikata wannan duk mutumin da bai taimaka ma uba ne ba to sai ya yi sai ya taimaka ma uban wani mana ko ba haka nan bane duk mutumin da bai taimaka ma uwa tai ba sai ya taimaka mi duk wanda bai sa kuɗi ne cikin aikin addinin musulunci ba sai ya sa su cikin mi sai ya sa su cikin tambada wannan ka'ida ce da zaran baka yi aikin alkhairi ba to sai ka yi sharri eh in baka ba mallamai ba to ka ba makida dole sai an yi guda ko ba haka nan bane to wannan ya kamata mu gane tunda an bar littafin Allah an bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai an ka koma zuwa ga shirme ga tambada nan suna yi wattaba'u ma tatul shayatin al mulki sulaiman sai suka bi abinda shaytanu suke faɗi akan mulkin sulaiman saboda mi saboda mulkin sulaiman babban mulki ne wanda ba a yi irin shi kuma wato ba za a sake irin wannan mulki ba annabi sulaiman ya roki Allah ya ce mi rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab ya ce rabbi gfirli ya Allah ka gafarta mini wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di Allah ka hore min mulkin da wani dan adam baya gare ni ba zai taba irin shi ba ba mu sani ba can gaban shi ko an yi amma baya gare shi ba za a taba yi ba don Allah ya karbi addu'a tai innaka antal wahhab Allah ce fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haythu asab wash-shayatin kull banna'in wa ghawwas wa akharin muqarranin fil asfad mulki wanda Allah ba annabi Sulaiman duk duniya babu wanda takin iri ne don mi saboda Allah ya hore mai komai iska Allah ya hore mai sai ya zo ya ce mai iska dokar nika kai ne nan ka kai kofa babu dama annabi suleiman yana magana da dabbobi ya ji abin da sun ka faɗi ya ba su umarni ko ba ka nan bane ya ce ya ayyuhan nasu ullimna mantiqa at-tayr wa utina min kulli shay inna hadha lahu al-fadl al-mubin an ba shi dama shi magana da su to kai duk mulkin ka kana iya magana da dabbobi ha ba ka ji abin da suke cewa ina fata an fince ni mulki na annabi suleiman aljannu Allah ya bashi mulkin su ko ba haka nan bane eh kai kuwa aljanni yanzu in ya ko shugaban kasar America in aljanni ya kama shi sai an yi mai ruqiya sai an yi ruqiya duk mulkin mutum yanzu in shi na jin kai ne da jinnu ya kama shi sai a ce sai an yi ruqiya sai ga an yi wajen malamai da shi a karanta mai qur'ani wanda ga ganin qur'ani ba komai bane in jinnu ya kama uwa ta ce ga ta ce ga harta malam don Allah a taimaka taimakon mi za a yi kai da baka dauki qur'ani komai ba kai da ganin qur'ani rashin aiki ne zaka zakkuwa kuma a karanta qur'ani ai mako kama gari da alqur'ani ko babanka ko kanka da jinnu ya kama shi dole sai an karanta alqur'ani in ko an karanta qur'ani sannan ka samu lafiya to ka a karanta ma qur'ani a dauko maka dakan nan da ka saba saurari eh a ka maka yar keli da bob marley da mali yaro da aliya eh ka saurara sai sai ka samu lafiya to dan haka annabi Sulaiman ya samu mulki wanda duk duniya duk da kai ba za ka samu mulki irin nashi ba to da suka ga wannan sai suka je sai suka kirkira ƙarya aka ce akwai abubuwa waɗanda shaidanu suka gano waɗanda annabi Suleiman lokacin da yake da mulki na sihiri sai kama su sai sa aka ɗauke su sai aka kai su cikin wani rami sai aka turbuɗe aka ɓoye to bayan annabi Suleiman ya mutu sai suka je sai suka bincike wannan abin sai suka ce ai annabi Suleiman da wannan kayari da sihiri ya mallaki duniya to shine wattaba'u ma tutulu shayatin ala mulki Suleiman suka je suna ƙarya suna cewa ai kaza ne ai kaza ne kun san mutane duk abin da bu san asalin shi ba to sai sun yi ta kokarin su san ina ne sirrin shi yake sai Allah ya ce to wa ma kafara Suleiman annabi Suleiman bai kafirce ba wannan malamai suka ce wannan yake nuna cewa duk mutumin da yake sihiri ya kafirta don Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman bai ce wa ma sahara Sulaiman ba sai ce wa ma kafara Sulaiman annabi Sulaiman bai kafirce ma Allah bai yi sihiri walakin ash-shayatin kafaru sai dai shaydanu sune suka kafirta domin su ne suke aiki na sihiri sai Allah ce yu'allimuna an-nasa sihr suna sanar da mutane sihiri wannan shi yasa malamai suka ce duk mutumin da yake koyar da sihiri ya kafirta amma an samu wato me yake da suna wani dan sabani kadan shin mutumin da yake koya wa mutane sihiri su je su yi banna da shi da wanda yake koya ma mutum sihiri don saboda ya warware sihiri shin ya halatta mutum ya koyi sihiri don saboda ya warware ko bai halatta ba wanda suka ce a'a aiki ne na alkhairi ana iya yi amma jamhurin malamai suka ce a'a zancen ka je ka nemi sihiri don ka koyi yadda ake warware shi ba gaskiya bane domin mi domin alqur'ani da hadisai sun nuna mu da ake warware sihiri magana ta rike ta kare to tunda qur'ani ya ga idan mi kuma zaka zo ka je ka nemi sihiri ka koyi kaza ka koyi kaza ka koyi kaza ranka sihiri wannan bai halatta ba wannan kuma shine mafi ma wato lafiya ga mutum domin duk lokacin da ka koyi sihiri ran da kan rasa abin da kake bukata baka da imanin da zaka hankuri sai ka gama da sihiri sai kai dabu ga sunan yan dabo sun cika mu na kasashe kuma su adda daraja cikin kasa Allah ya tsare Allah ya ce to wa ma unzila alal malakaini bi babila haruta wa marut wannan ma malaman tafsiri na sun yi wato sabani mai yawa amma dai duk inda ta kai ta kawo wannan aya tana da fassara guda hudu wannan aya tana da fassara guda hudu duk kuma inda an ka je an ka kewayo cikin su sai an hado cikin guda in an ka ce ma kun san larabci zaka iske harafi guda yana da ma'ana goma sha biyar mu yanzu nan in an ka ce min da ka tashi wajen larabci sai ka ce min harful jarri ka kare ko ba ka nan bane amma ina in an ka shiga cikin ma'ana tana da ɗaiɗaiɗai ma'ana har guda goma sha biyar ibn hisham al-ansari a cikin littafinsa muhnin labib an kutubil a'arib ya kawo ma'ana ta min min min in an ka ce min daga cikin su zan kawo ma'anoni tana nuhin lokacin da lokaci ya fara farkon lokaci la masjudun ustisa ala taqwa min awwal yawmin ay ibtida'a awwal yawmin ko kuma tana nufin lokacin da farkon wuri bagiri inda ya fara subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina sannan min tana zakkuwa da ma'ana ta sashi tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah sannan min tana zakkuwa da ma'ana ta albayan ma'ana duk abin da ya zo ya shiga cikin bayani fajtanibur rijisa min al-awsan ku nisanci wato kazamta min al-awsan sune gumaka don kowane gumci gumaka ne abin ga kazamta ne kaga nan baka cewa wani gumci kaza a'a min wannan bayaniya ce ina fata an fahimce ni kuma wani lokaci tana zakkuwa littafsili bayna shay'ain ana son a rarraba wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih Allah yana rarrabawa tsinkarin su sannan kuma wani lokaci tana zakkuwa akan kambaci a dauki wannan a mai zuwa wajen wannan ya ayyuhal ladina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah ay badal al-akhirah kaga kai kai min harfin jarar ɗaya ka sani to ma'ana goma sha biyar gare cikin larabci ina fata an fince ni to ma irin tana daga cikin irin harufan da suke ɗaukar ma'anoni daban-daban malaman tafsiri wasu ka ce wannan ma nafiya ce in an ce nafiya ce ita ce wadda take korewa ko kuma in an ce ma mausuliya ce bi ma'ana allazi to in mun ka ce ma nafiya ce ma'ana ta kore magana aiwa ma unzila alal malakaini ba a sabkar zuwa ba akan mala'iku guda biyu in muka ce mausuliya ce wa ma unzila alal malakaini ai wallazi unzila alal malakaini da abinda an ka sabkar ga mala'iku guda biyu sai zaman to ma'tufun ne ala wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wattaba'u ma unzila alal malakaini to daga nan fassara sai ta sai ta canza kenan zamu dauke su da guda guda dan saboda ku gane wa ma unzila alal malakaini waɗanda sun kace nafiya ce ba a sabkar da komai ba akan mala'iku guda biyu bi babila a wani gari da ake ce ma babila haruta wa maruta waɗanda ake ce ma haruta da maruta ba a ma sabkar da komai akan waɗannan mala'ikun ba sannan wa ma yu'allimani min ahadin su waɗannan mala'ikun ba su taɓa koya ma wani mutum wani abu ba hatta ya kula inna ma nahnu fitnatun balle ma su ce mai mu fitina ne balle ma su ce mai mu fitina ne fala takfur kada ka kafirta ba a ma yi su ba amma in muka dauke ta mausuriya sai mu ce wa ma unzila alal malakaini da abinda an ka sabkar ga mala'iku guda biyu bi babila a garin a garin babila haruta wa maruta wato mala'ika na haruta da maruta wa ma yu'allimani min ahadin babu wani mutum wanda za su sanar suwa wani abu na sihiri hatta ya kula inna ma nahnu fitna sai sun ce mai mu jarrabawa ne abinda an ka bamu mu baka don a jarrabe ka ne fala takfur kada ka kafirta kaga kenan dole ma'ana za ta canza to su kansu waɗanda sun ce mausuliya ce da waɗanda suka ce nafiya ce sun yi sabani domin waɗanda suka ce mausuliya ce sun kawo wata mazhaba suka ce waɗansu mala'iku ne guda biyu suka ga 'yan adam suna sabon Allah subhanahu wa ta'ala suka yi mamaki suka ce a yanzu Allah shi ma dan adam ni'ima ya mai komai kuma kuma yana saba ma Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ce musu to akwai wani abu da lissan ya cikin zuciyarsu wanda ba ku da shi shi yasa ba ku sabo na sanya shawa زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث su kuma ku kuma ba ku da shawa sai suka ce a'a su ko an sanya musu shawa ba za su saba ma Allah ba aka ce sai aka sanya musu shawa da aka sanya musu shawa shine suka sabko duniya suna nan suna yawo suna yawo suna yawo sai suka ga wata mata mai kyau sai suka nemi su yi da ita sai ta kiya wannan matar sai ta aza musu sharaɗi idan ga giya ga yaro sannan kuma gata ko su sha giya ko su yi zina da ita ko ku su aikata daga cikin waɗannan abubuwa guda ko su kashe ɗanta sai suka yi shawara suka ce to abin da ya kamata yanzu su sha giya don ita adda dama dama da suka sha giya hankali ya gusa sai giyar ta nuna musu su kashe wannan yaro sai suka kashe shi sai giyar ta nuna musu su yi zina da wannan mata suka zina da ita sai Allah ya kire su ya ce musu a to kuka haka muka yi da ku sai suka ce to yanzu aka ce to ku zaɓi azabar duniya da kuma azaba ta lahira wanne kuka zaɓa sai suka ce sun zaɓi azabar duniya aka ce sai aka to aka ɗauki ɗaya daga cikinsu aka kai shi gabas aka ɗauki guda aka kai shi yamma sai aka ce to rana ta hita cikin bakin guda ta faɗi cikin bakin guda ita ko wannan matar sai Allah ya ɗauke ta sai mai da ta tarmamuwa sai ta zamanto zahara shi yasa ake cewa akwai tarmamuwa da ake cewa zahara to wannan mazhaba da'ifiya ce don wannan shi daga cikin isra'iliyat ƙarya ce wadda an ka kirkira dusat fi kutubi tafsir an nota ta cikin littattafan tafsiri kenan waɗanda sun ce ma mausuliya ce wagga mazhaba ta su ka ai aiki da ita don muna da labari kuma tun muna yara muna ji waɗannan kissoshin ana ta sa su cikin littattafan tafsiri ƙarya ne ba gaskiya bane duk da yake ma mausuliya ce in mun ɗauki wannan mazhaba amma cewa waɗannan mala'ikun sun aikata wannan ba gaskiya bane waɗanda suka ce ma mausuliya ce kuma mazhaba ta biyu suka ce to an sabkan mu da mala'iku wannan sihiri to yanzu inda matsala take mala'iku suna sabon Allah ba su sabon Allah domin Allah ce la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun sannan Allah ce la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun kuma Allah ce yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun ba su sabon Allah to idan muka ce an saukan musu da sihiri ya za a yi kuma a ba su sihiri kuma su zo su batar da mutane domin koyon sihiri kafirci ne da yawa daga cikin malaman Saudiya sun ɗauki wannan ra'ayin suka ce to amma shine kamar tana matsayin mausuliya da Allah aiko mala'iku da sihiri ba ya ce mutane su kafirce ba tunda dukkan abubuwan da muke gani Allah ya halicce su amma Allah bai ce maka sai kai zina ba lalle Allah ya yi mata sai ce kai aure amma ce ka kai zina kina in ka je kai zina baka cewa Allah kai ka halicci macen da daga kyawun ta jini zina da ita ko baka nan bane don Allah ya aiko mala'iku sun koya muku sihiri don a jarraba ku da wanda duk bai yi amfani da sihirin nan wajen sabon Allah to lalle shi na da imani kenan su da suka zo da shi sun zo ne don su koya ma mutane kasu saba ma Allah ko kuma sun zo ne a wannan lokaci don su koya ma mutane sihirin saboda su rinka warware sihirin da masu sharri suke yi shine inna ma nahnu fitnatun fala takfur sai dai in anka koya ma waɗanda mutanen sai su je su yi wani abu daban wanda ba shi anka ce su yi ba amma waɗansu malamai sai suka ce to nafiya ce su ma sai suka kasu gida biyu suka ce wa ma unzila alal malakaini ba a taba sabkar da wani abu ba ga waɗansu mala'iku hatta ya kula inna ma nahnu fitnatun balle ma hasu ce mu fitina ne fala ta furkar kafirta to da aka zo aka ce to wato wa ma unzila alal malakaini suka ce ba a sabkar ba ba a yi mala'iku ba kuma ba a yi waɗansu mutane ba waɗanda aka ce ma babila haruta wa marut domin akwai malamai da suka ce ma nafiya ce amma da an ka ce wa ma unzila alal malakaini ba a sabkar da wani abu ga waɗansu mala'iku guda biyu ba bi babila a garin babila haruta wa marut sai suka ce to nafiya ce ba a yi waɗannan mala'ikun ba kuma ba a yi waɗansu sarakai ba amma waɗansu malamai suka ce a'a to nafiya ce amma da an ka ce wa ma unzila alal malakaini ba a sabkar da komai ba akan waɗansu mala'iku bi babila a garin babila haruta wa maruta waɗanda ake ce ma haruta da marut suka ce to wannan suna ne na waɗansu mutane waɗanda suke sun shahara da wannan aiki kenan sai zamanto wa ma unzila alal malakaini ba a sabkar ba amma an yi waɗansu sarakai guda biyu sai suka fassara shi da wata kira'a wa ma unzila alal malikaini bi babila haruta wa marut da abinda an ka sabkar ga waɗansu masu mulki guda biyu a garin haruta da maruta sarakai ne suna da mulki sun mallaki mutane to kuma kun san mutane suna tsoron masu mulki ko ba haka nan bane sarki sai a ce kare shi ka zama da daddare a ce musta yake zama in sarki ya tsine ma baka sake albarka kaza kaza kaza suna da kayan gida to da abin da suke da shi da abin da ba su da sai a ƙara ina fata an fahimce ni kun san da mutane tsoron sarakai suke yi fiye da tsoron da suke ma Allah subhanahu wataala duk da yake ya kamata a girmama sarakai Allah ya ba su matsayi ba muna gaba ne da su ba kuma muna cewa ba su da iya bunga amma akwai abubuwa da dama wanda mutane ga tunani kansu wanda ba haka nan bane sai a ce maka sarki shina nan shina jin ko abin da kuke faɗi yanzu wa ya gaya maka mutane suna tsoron sarakai to da hakan ga saboda sihirin su ake tsoron su to sai waɗannan mutane suka sa tsammanin sun same shi ne ta wannan hanya sai Allah ya ce to wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur Allah ce to fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi sai su nemi ilimin sanin wato yadda za su rarraba tsakanin mata da miji ta hanyar sihiri kaga in mausuliya ce sai zaman to mala'ikun ne anka koya gare su in kuma ba mausuliya bace nafiya sai zaman to ga waɗannan mutanen guda biyu suka koyi abin da suke rarraba tsakanin mata da miji masu sihiri Allah ce wa mahum bi na bihi min ahadin illa bi idnillah babu wanda za su iya cutar dawa da wannan sihirin su cutar da shi sai da izinin Allah subhanahu wataala wannan yana nuna cewa ko da mai sihiri zai yi sihiri to ba zai iya kai ga jikinka ba sai Allah ya so akwai mutanen da Allah ya kaddace an kai sihirin bi idnillahi na ana nuhin sai da yarda Allah ba wai da izinin Allah ba don Allah bai yin izini ya ce aje ayi sihiri an gane wannan izini na ubangiji ya ta ubangiji akwai shar'iyya akwai kauniya Allah ya hada sihiri amma kuma fi sihiri bai tasiri sai in yaso amma bai yi umarni a je a aikata shi ba a shar'ance mun gane wannan wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah shi yasa da yawan mutane waɗanda ba su son kasuna na suna masu sihiri baka da labari eh kamar kishiyoyi kamar wane ne kamar wane ne duk wanda Allah ba matsayi kai sa tsamani shi kadai yake da sihiri duk lokacin da aka yi mutu sihiri ana iya karewa da shi da babu shugaban kasa a duniya wanda bai kwana biyar ko akwai kahin ka haukai da kanka ka san makiyanka baka yi kilge su kuma ka san akwai mushrikai cikin su akwai masu sihiri eh kahin ka hauka san makiyanka duk suna da malamai suna da bokaye to ya an kai ka kai sati guda in ba da Allah ba ya kamata masu masu masu shugabanci su gane cewa Allah ne a tsare da su in ba Allah ne an tsare da kai ba inda da an yi sihiri yana kama ka duk waɗanda a karkashin ka waɗanda ba su son ka waɗanda ya adawa kan suna da waɗanda suke son su yi musu aiki su halakar da kai ba kuma cikin ƙasa ba har wajen ƙasa ba ka san iyakan malaman da gare su da bokayi ba amma da yake Allah ne yake tsarewa ba abin da yake samun ka wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah amma mu kuma sai tsoro kaga mutum yana tsoron masu sihiri amma bai tsoron Allah ka ji tsoron Allah ga ayoyi na a karanta an ce su za su za su mutuwa tsari gare ka amma ka ki yarda ka ce sai wani zai tsari ka duk mai yin shirka kuma sai shirka sai ta bayyana cewa ƙarya ce ko ba haka nan bane yan kokowa babu dan kokowa daga cikin takobi duk shekara ko akwai shi kuma layun nan da aka bashi tare da su ne aka tafka mai kayi ko ba haka nan bane shekarar da bai ci takobi ya an kai bai ci takobi ba layon ne abba zo da su ko kaga an kai da su shaka zuwa kuma da su yake san kai amma saboda sun bar Allah sai Allah ya allaka ta allaka su zuwa ga wadancan mutane sai ka zama to kana ta tsoron tambada kai ta tsoron icce kai ta tsoron tsuntsu kai ta tsoron wani mutum wanda yake ma bai iya la yadurru shay'an wala yanfa Allah ya ganar da mu Allah ce to wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah Allah ce wa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum sannan suna koyon abin da yake cutar da su bai amfani su ya kamata kahin ka fara karatu ka san menene zaka karantawa ko ba haka ba ka fara karatu kaga kidi na zaka karatu to me amfanin kai karatun kidi son dai kai ka zo ka ce mutane kidi ka sa mutane su zama toshe danu kahin ka fara karatu ya kamata ka san me yasa zaka fara karatu dalibai an ka ta university in an ka zo da wanda ya karanto philosophy da wanda ya karanto geography kaga suke mu nan don ka so kana ce muna SQDA exist mu tambada ce wajen mu a wajen mu ka ce wai SQ akwai Allah kaga mu nan tambada ce ka karanto etudiyan in an ta university ka a zo a karanto muna ragaita ka zo ka karanto philosophy kaza kana cewa SQDA exist SQDA exist mu mun san akwai Allah tun kahin a heka kuma mun yarda da Allah ka karanci abin da zai amfanin al'ummarka kamar ɗaliban da suke taya ƙasashen duniya daban-daban sawa'an ƙasashen laraba ko ƙasashen turawa in ka zo in za ka karatu ka dibi menene za ka karantawa ha kana tare da mallamin tsibbu zai koya ma tsibbu sai kai ta kanka tunda ka san ba da hijiji zai koya ma ina fata an ni ka tafi ƙasashen turawa murmukon ka koyo ilimin da za ka taimakon al'ummarka ka koyo yadda ake kera mota ka koyo yadda ake kera jirgi ka koyo yadda ake noma ka koyo yadda ake tattalin kayan gona a a kaji karatun su ka ce ka karanto filozofi ko ka karanto wani abu wanda kasar ku ba a aiki da shi ka so ka mutane zambi ba ka amfanin komi sai dai ka zo kai ta kama mutane maganganun banza ka shiga gidan rediyo ka ce sama an ce kaza ta ka yi kaza kaza kaza kaza kana ka abinda baka da ilimi akan shi aikin banza dalibai kasashen musulmi mafi yawanci in sun tayi ga kulliyatul qur'an ga kulliyatul hadith ga kulliyatul da'awa ba su yi sai ka ga mutum ya sayi maroka ya ya karanto filozofi da larabci ya zaka nan ga mutane su ta ganin kaman malami na ana so a koyi arwalla shi ko zuwa haka cikin karatu ya ce wai wai sai akwai Allah kuma ya akwai Allah ina Allah yake ko arwalla bai iya ba suna nan suna zuwa suna karanto filozofi ba duk mutumin da ya karanto larabci bane amma malami shi da yawan mutane ba su gano wannan ba wallahi akwai ne ya ce kasashen laraba ba abin da ya karanto sai geography ko histoire ko ko ya ce ya karanto filozofi wallahi ko arwalla bai iya ba balle shi koya mauni kuna ganin director na ekol waɗanda ake kana franco arab mutum nawa ya karantar da al'umma sauran duk su yi karatu ba bakin abinda sun ka iya larabci sun iya magana da larabci ba su iya arwalla ba su yadda ake binciken ilimi ba sai su to su yi zaman su sai ita cewa ba su ba mutane sallah ba su karatu ba su yin karatun ko mata ta bai koya ma sallah suna nan sai shaka makarantun zamanin jori har shi ne tare ta zamana bai koya ma kowa addini ba saboda bai damu da addini ba kuma bai je karatun addini ba don haka a jami'o'i akwai wato branch branch waɗanda ba na addini ba ne da larabci ana karanta filozofi ana karanta geography ana karanta komai in ɗanka zai tiya jami'a in ta larabci ta kace mai wallahi karanto qur'ani ko kuma karanto hadisi ko karanto shari'a ka taka kan wani al'umma amma ka taka karanto geography geography da kuma kai baka zuwa gona ka karanci wanda aka noma kuma baka zuwa gona to me wani kuma karatun da kai wa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum Allah ce wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq hakika sun san cewa duk wanda duk wanda ya sai sihiri ma'ana yayi amfani da shi don saboda jin dadin duniya ya bar dadin lahira ya fifita shi akan lahira malahu fil akhirati min khala ranan lahira bai da wani rabo ko guda da ka zama to kana sihiri baka da rabo don kafirci na shirka ce shi ko duk wanda ya shirka da Allah faqad harrama Allahu alaihi aljanna innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar wala bi'sa ma sharu bihi anfusahum tir da abinda sun ka sayar makawunan su da shi so sai maka su bala'i bahaushe yake cewa ka dauko ruwan zahin da haka ruwan zahin da za a dafa ka kai na kan abin gana su ko ko a ce zakara ya beto yuka wanda za a yanka shi da ita ko ba haka nan bane zakara shi na tsakar koto faf faf faf ana bi dan yuka ba a ganta ba wajen beto sai beto ta shi ko ana so a yanke shi kaga shikenan ya kama mutane sauki sai a eh bu ake me ake cewa bu ko buyan wala bi isa ma sharu bihi anfusahum tir da abinda sun kace kawunan su da shi laukanu ya alamuna inda sun kasance suna da sani jama'a lokaci ya tayi kuma wannan aya tana buƙatar bayani fiye da hakan ga don haka gobe zamu dan koma baya kaɗan mu yi bayani akan ta saboda bayanin yana da fa'ida sosai abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah shi gafarta mana malam sai kai mana addu'a wannan tambaya ta shahi zancen ɗaukar sauti na wa'azi ko bidiyo bayan wanda ya ɗauke shi ya tsara shi ya buga shi ya kuma wallafa shi a nan sai mai tambayar ya yi tambayar cewa ko ya halitta wani can daban ya yi amfani da aikin domin ya sake buga shi sau da dama ko ya sayar da shi ko ya wani amfani amfani da ba tare da izinin wancan na farko da ya tsara shi ba mai tambaya ya ce ina hukuncin kuɗin da ya samu ta wannan sana'a ko kuma amfanin da ya yi da shi tunda kayan ba nasa bane a asali shi kansa kuma menene hukuncin da ya rataya a wuyansa malam ya ce malamai sun yi magana akan waɗannan matsaloli baki ɗaya kuma sun warware wannan matsala malam ya ci gaba da cewa wannan sha'ani akwai wani abu da ake kira haƙƙin mai aiki a cikinsa ko kuma zufar goshinsa kamar yadda malam bahaushe ke cewa wannan kuwa in ji malam ko da wata takarda ce ko wani littafi ka rubuta ko kuma wani abu ka tsara ko wasu hotuna ka ɗauka ka haɗa da sauki kai wani shiri na musamman wanda jama'a za su amfani da shi kai ma ka amfana a cikinsa to idan wani ya ɗauke shi a nan wurin ya ci haƙƙinka kai da kai tsarin tun farko misali idan aka ɗauki cewa ka rubuta wani littafi ne bayan ka ƙara rubuta shi sai ka buga amma a ƙarshe sai ka ce to wannan littafi duk wanda ya ɗauke shi ya yi amfani da shi ko ya sayar da shi sai dai ka riga ka ba shi izini ana iya amfanin da aka ga dama da da shi a nan sai malam ya ce ba wata matsala duk wanda yake da dama zai iya ɗauki irin wannan littafi ya wallafa shi ko kuma ya bubbuga shi da yawa ko ya wani amfani da shi amma idan ba a samu wannan izinin ba to duk kuma wanda ya kuskura ya ɗauki littafin ya buga shi ya wallafa shi ko kuma ya wani amfani da shi ko ya sana'a ya sayar domin samun wani amfani a nan wurin wato haƙi ya hau a kansa haƙi shine ganin cewa ya yi amfani da kayayyakin da ba nasa ba kuma a nan musulunci ya hana cin haƙƙin wani bayan haka kuma malam ya ce a cikin irin wannan sha'ani ana iya yin yarjejeniya duniya tsakanin wanda ya rubuta abin tun farko ko kuma ya tsara wannan aiki da kuma wanda yake son ya buga shi ya yi wani amfani da shi daban yarjejeniyar tana iya tukumshi maganganun cewa shi wanda ya buga abin tun farko marubuci littafin ko kuma mai tsarin wannan shirin yana da wani haƙƙi ko wani kaso da za a bashi a nan wurin shari'a ta yarda in ji malam kai kuma bayan wannan yarjejeniya da aka yi duk wanda ya ce zai ɗauki wannan littafi ko kuma wannan tsari ya yi amfani da shi to cilas ya zo gunka ya nemi izininka idan ka amince masa sai ya zo ya buga in baka amince ba kuma baya da hanyar da zai buga shi idan yayi haka to sunansa barawo saboda shari'a bata yarda da kai amfani da kayan wani a cikin wani sha'ani ba ko kuma ka sayar da su wannan hukunci ya shafi kowane irin shiri kama daga buga kaset na sauti ko na wa'azi ko na kira'a ko CD ko kuma bidiyo ko rubuta littattafai da dai sauran duk ayyukan da za a iya yi a musulunce ko kuma ba a musulunce ba kamar irin yadda kuka sani yadda studio labuwa da islam yake gudanar da ayyukansa kamar yadda kuka sani ne cewa shi shugaban wannan kamfani yake zuwa a duk inda ake wa'azi ya ɗau sauti da hotuna ya zo ya hahaɗa ya tsara inda adda kurakurai ma ya fidda ya gyara ya kira malumai su yi gyara duk wannan wahala da zufar da ya yi to sai ka samu wani a ƙarshe zai iya ɗauki wannan shiri ya buga shi ya yi amfani da shi ba tare da izinin mai shi ba irin haka ne shari'a ta hana saboda haka shi mai wannan kamfani tun daga farko dama ya nemi izinin mu malamai masu wa'azi da kuma ƙungiyoyi muka ba shi yardar cewa yana iya ɗauki waɗannan sauti da hotuna na wa'azoji daban-daban da kira'a da sauransu ya kuma kuma zo ya amfani da su a ƙarshe ma ya shaida mana cewa zai sayar da su domin ya samu amfani amma kuma muka amince masa kenan kaga shi yana tafiyar da aikinsa ne a cikin izini kuma yana gudanar da shi akan shari'a wato irin wannan aiki idan mai shi ya riga ya tsara shi ya buga ya haramta ga kowane ɗan adam da ya ɗauke shi ya ce zai yi amfani da shi ba tare da ya nemi izinin mai shi ba wanda ya tsara shi tun farko ko da na biɗa kuɗi ne ko kuma amfanin kai da kai nan take takan yi waɗansu jama'a su ce to ai harkar musulunci ce wa'azi ana son ya yaɗu a ko ina kuma kira'ar qur'ani ai ba laifi a ce ka tsoka ka wallafa ka sayar ko ka baiwa waɗansu mutane a nan wurin abin da ya kamata a rike in ji malam shine cewa da farko dai ai musulunci shine ya haramta sata kuma ya haramta cin zalum shine cin haƙƙin wani kenan idan mutum yayi wani aiki zufar sa ce zufar goshin sa ne wahalar sa ce ya bi dare ya taka tudu ya shiga rami ya bi zafi ya samu waɗannan kayayyakin ya zo ya tsara ya buga ya wallafa kai kuma a ƙarshe kana canza mai a una sai ka ɗauka ka ce kai amfani da su tunan kaga baka kyauta ba saboda haka wannan matsala malamai sun riga sun yanke hukunci a kanta shari'ar musulunci ba ta yarda ba ko kaɗan ka ci haƙƙin wani zuhar wani bayan ya riga ya yi tsarin sa malam ya ci gaba da cewa abin da ya kamata musulmi su yi la'akari da shi a nan ita dai sata a musulunci sunanta sata ko me ka ɗauka kuma ko nawa saboda haka ba za ka laɓe ba a bayan musulunci ka ce ai kasat ɗin ko sai dai ko kasu memuwar ɗin da aka buga ai wa'azi ne ke ciki ko karatun qur'ani saboda haka ba laifi idan kai haka ka yi kuskure abin da ake so a lokacin da duk kake buƙatar kai amfani da kayan to ka tattaka ka iske wanda yayyo shi na asali ka tambaye shi izini idan ya yarda ma ya amince maka to ba laifi sai ka zo ka bubbuga ka wallafa yanda ka ke bukata saboda a ƙarƙashin izini kake tafiyar da ayyukanka wato kamar yadda kuka sani wannan matsala ita ce ma turawa ke kira duradotar wanda musamman ma a nan Nijar aka kawo ta hukuma mai suna BNDA domin kula da ita tana kula da kwato haƙƙin waɗanda aka tauye haƙƙin su ko kuma aka zalunce su ta wannan fanni a wurin wannan hukuma ta BNDA wato ɗaukar kasa ko kuma wani abu da wani ya riga ya tsara tun farko ka ce kai amfani da shi ba tare da izinin sa ba to baya da wani matsayi illa sata kuma ita wannan hukuma tana iya kokarinta domin kwato haƙƙin duk wanda aka tauye ma haƙƙi a wannan fanni kenan kaga kafin ita wannan hukuma idan ka lura musulunci shine farko wanda ya haramta sata ya kuma haramta cin zalunci ko kuma cin haƙƙin wani a nan wurin ya kamata mu musulmi mu yi la'akari da abu ɗaya cewa da addinin mu ya riga ya muna tsari ya muna tanadi kuma akwai mu da hukumomi waɗanda suke bin irin waɗannan tsare-tsare kenan dole tilas idan muna so ko kuma mu fita daga cikin ƙangin shedan sai mun yi ƙoƙari mun bi tsarin addini kuma mun bi dokoki daban-daban waɗanda hukumar ƙasar mu ta tsara tsara a ƙarshe sai malamin ya ce wannan shine kaɗan daga cikin irin bayanin da muke iya mu yi muku a kame da wannan matsala ta ɗaukar kayan wani a ce ai amfani da su ba tare da an nemi izinin sa ba Allah ya sa mu ganar da juna mu kamu mu gane ko mu yi amfani ta hanyar izini da kuma neman yardar juna ga baki ɗaya ƴan uwa musulmi kun dai ji irin haɗarin da sata take da shi a musulunci saboda haka duk ilahirin waɗannan ayyuka da kuka sani na farko da na yanzu ga baki ɗayansu mallakar Cidola Vadul Islam ne kenan duk inda kuka je aka aka buga muku waɗannan wa'azoji akan kaset ko sai dai ko kart memoir idan ba anan ne su dola wa da islam ba to shi kenan kun taimaka an yi sata kenan shi ku a musulunci ba a taimakawa azzalumi ya aikata zalunci kenan ku yi hattara kar ku fada tarkon shaidan ku nemi kaset ɗin ku na wa'azi ko sai dai ko kart memoir a studio la voix de islam ta wannan hanya kukan taimakawa shi wannan studio ya karfafa ayyukansa kana kuma ya ƙara samun ƙarfin kyautata tsare-tsarensa daban-daban domin ƙayatar da ku wassalamu alaikum